suka rufe na bayan
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد دامي مجلسي نبيو أتكم مجالس أمو نتفسير القرآن دمكي أتكم وتر رمضان أولا مسلاتي na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka muna cikin suratul ahzab yau shi ne biyu ga watan ramadan hijira ta 445 kuma sha biyu ga watan uku shekara ta 2024 ta miladiya yau za mu tashi aya ta hudu a cikin suratul ahzab bi idnillah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأقوالكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أقطعتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله
na'am Allah jalla wa'ala ya ce a cikin waɗannan ayoyi biyu da aka karanta ta farko Allah ya ce ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi Allah bai sanya ma wani mutum zukata biyu ba a cikin cikinsa wa ma ja'ala azwajakum allati tudahiruna min tudahiruna minhunna ummahatikum kuma bai sanya matayen aurenku ba waɗanda kuke yi musu jihari cewa su iyayenku ne mata wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum kuma bai sanya ƴaƴan wato yaran da kuke rukon su ba ƴaƴan rukonku bai sanya su ƴaƴanku na cikinku ba zalikum qaulukum bi afwahikum waɗannan wato zancenku ne da bakunanku kawai wallahu ya ƙolul haƙ shi ku Allah shi ne Allah yana fa'alla shi ku Allah yana faɗan magana ta gaskiya wa huwa ya hadis sabil kuma shi ne yake shiryarwa ya zuwa ga tafarkin gaskiya wannan ayar a matsayin wato gabatarwa ne bayan ayoyin da muka karanta guda uku na jiya a matsayin shimfiɗa ne ga abin da surar ta kunsa gabatarwa ne ga kore hukuncen jahiliya Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da haƙiƙa ɗinnan da haƙiƙa ta farko ita ce wadda take wace kusanta ya zuwa ga zuciyar dukkan mai hankali shine Allah maɗaukakin sarki bai sanya ma wani ɗan adam ya zamanto yana da zuciya guda biyu ba a kirjinsa a cikin cikinsa aljauf yana nufin ciki da kirji wato gabobi da suke ɓoye a cikin cikin mutum to Allah bai sanya ma wani mutum duk da nan an zo da sigar ar-rajul namiji amma ana nufin al-insan wani dan adam Allah bai sanya masa zuciya biyu a cikin a cikin cikinsa ba babu wani wanda yake da zuciya biyu wannan abu ne wanda yake a bayyane yake wanda shimfiɗa ce ga rusa itikadin jahiliya domin idan kafiran jahiliya suna cewa akwai waɗansu mutane da tsarin halittarsu daban yake da tsarin halittar waɗansu to don sun zo sun ce muku wani abu na hukunci wanda yake ba shi ne ba suka hukunta shi kwa yadda da su mutanen da za su ce a cikin tsarin halittar Allah ma wato akwai abin da yake dukkan mai hankali ya san ba haka bane to dan sun faɗi wani abu a cikin tsarin hukunce-hukuncensu akan abin da ya saba ma gaskiya wannan ba abin mamaki bane kuma wannan ya nuna kan cewa su makaryata ne kuma ba akan hanyar daidai suke ba Allah ku shine mai faɗan gaskiya kuma shine yake shiryarwa ya zuwa ga hanyar daidai yana domin su a kafiran jahiliya sun kasance suna sifanta wani daga cikin wato larabawan jahiliya wanda shine ake ce masa a wato jamil ibn ma'amar alkindi wanda haziki ne da kaifin kwakwalwa da saurin riskar abubuwa da kuma ƙarfin hadda suke cewa zuciyarsa biyu ce hankalinsa biyu ne yana da zuciya har guda biyu a ƙirjinsa itikadinsu kenan wato a cikin mutane akwai wanda suke ganin yana da zuciya biyu to akwai wani wanda aka taɓa tiyata aka gan shi da zuciya biyu Allah bai sanya ma wani mutum zuciya guda biyu ba a cikin ƙirjinsa Allah ya kora wannan hakika wanda abu ne wanda yake tabbas hankali yana tabbatar da shi wanda yake nuna cewa kenan tsarin Allah na halitta ɗaya ne a cikin dukkan halittunsa yanda Allah ya yi halitta cewa kowa Allah ya bashi zuciya ɗaya ya bashi kwakwalwa ɗaya to babu wani mutum da Allah ya bashi kwakwalwa biyu ko zuciya biyu saboda haka wannan magana tasu magana ce ta ƙarya to kamar yanda Allah bai sanya wannan ba a cikin tsarin halittarsa haka zalika a cikin tsarin hukuncinsa bai sanya wato matayen aure da larabawan jahiliya suke yi musu zihari a matsayin iyayensu wanda suka haife su ba zihari nau'i ne na al'adar jahiliya wanda suke rabuwa da matansu ta hanyarsa maimakon su saki matarsu sai su ce ma matarsu ta aure cewa bayanta kamar bayan mahaifiyarsu ne ma'ana idan za su wato yanda za in wato yanda za su hau bayan ta haka za su hau bayan mahaifiyarsu to kamar yanda ba za su hau bayan mahaifiyarsu ba haka ba za su hau bayan su ba saboda haka sun haramta su ga kansu kenan wanda yake wannan nau'i ne na taharimi na har abada suke yin sa shine ake ce ma azhar wanda hukuncinsa zai zo a suratul mujadila amma hukuncinsa ya riga saukar wannan ayar hukuncinsa ya riga saukar wannan ayar domin a can Allah maɗaukakin sarki ya ambata hukuncinsa da cewa wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura suna faɗan munkari na zance kuma suna faɗan ƙarya to ƙaryar shine Allah maɗaukakin sarki ya daɗa tabbatar da ita domin yayi shimfiɗa akan wani hukunci wanda shi hukuncinsa bai riga ya gabata ba to wannan ayar ta nana ta hukuncin zihari akan cewa Allah bai sanya zihari ba saboda haka idan mutum yayi ma matarsa zihari a cikin musulunci ba za ta zamanto uwarsa ba bi ma'ana ta zamanto uwarsa muharramarsa har abada domin ita mahaifiya haramcinta ga ɗanta haramci ne na har abada babu lokacin da mahaifiya za ta halatta ɗanta ya aure ta to Allah bai sanya matar aure ta zamanto tamkar mahaifiya ba a wajen hukunci yadda za ta haramta a gare shi har abada idan mutum ya yi za ta haramta a gare shi amma ya zuwa ga wani lokaci ya zuwa ga yi kafarar zihari wadda hukuncinta ya zo a cikin suratul mujadila kamar yadda karatunta zai zo nan gaba menene kafarar shine fa tahriru raqaba min qabli an yatamassa wato su tsan wato wanda duk suka yi ziharin sai su yantar da bawa ko baiwa kafin wato ya komo ya zuwa ga alakal auratayya tare da ita matar tasa da ya mata zihari zihari din shine yace anti alayya ka zahari ummi yace ke kamar bayan mahaifiyata kike ko kuma ke wato ya kamanta matarsa da wani abu na jikin mahaifiyarsa ko ya kamanta ta da mahaifiyarsa tsunguru gabaki ɗayanta ya ce ke tamkar mahaifiyata ce ko kuma ya kamanta wata gabata ta ya ce bayanki kamar bayan mahaifiyata ce ko jikinki kamar jikin mahaifiyata ce a gare ni eh wato nau'i ne al'ada ce ta jahiliya maimakon ya ce ya sake ta wato saki ne da babu kome ko ta sake aure a jahiliya ba zai dawo da ita ba ya haramta ta har abada to Allah madaukakin sarki sai ya bata yace wannan munkari ne na magana kuma ƙarya ne domin faɗan wannan ba zai mayar da ita ta zamanto mahaifiyarsa ba faɗan da faɗa cewar da yi cewa ita tamkar mahaifiyarsa ce ba ta zamanto mahaifiyarsa ba a wajen Allah saboda haka za ta haramta a gare shi har ya zuwa ga lokacin da zai yi kafara shine ya yanta bawa ko baiwa idan kuma bai samu bawa ko baiwa da zai yanta ba yayi azumi wata biyu a jere fa siyamu shahrayn mutatabi'ain faman lam yastati fa it'amu 60 miskina wanda ba zai iya azumin wata biyu a jere ba sai ya ciyar da miskinai guda 60 to idan yayi haka in yayi wannan kafara to sai ya dawo ya zuwa ga alaka tare da mahaifiyarsa wannan maganar kamar bai faɗe ta ba sai a share masa hukunci to amma su a jahiliya ba haka suke ba na'am alaka tare da matarsa sai ya dawo da alaka tare da matarsa a'a da matarsa eh subutar baki ne ba da ma ai baya alaka da mahaifiyarsa sai ya dawo alaka da matarsa alakar aure idan yayi kafara sabanin yanda yake a cikin jahiliya to sannan Allah ya faɗi hukunci na uku wanda shi ma ya faɗi ya kore abinda jahiliya suke itikadi ya ce wa ma ja'ala ad'iya'akum abna'akum bai sanya al'adi'iya al'adi'iya shine jam'in adda'i adda'i shine ɗan ruko wanda ba ɗan mutum ba wanda al'adar larabawa ne idan suka ga yaro haziki mai kyakkyawar kama wanda ya ƙayatar da su sai su ce wani ɗana ne zan gaje shi zai gaje ni kuma sai ya zamanto wannan haka ne sai ya zamanto tamkar ɗansa alaƙa take tsakaninsu irin alaƙar ɗa da uba hatta gado zai tabbata a tsakaninsu to Allah ta'ala ya ce Allah bai sanya wato al'adi'iya aku waɗanda suke kuka mai ‘ya'yan rukonku da kuka mayar da su ‘ya'yanku bai sanya su sun zamanto ‘ya'yanku ba wato kenan tabbatar da umuma cewa wace ce uwa da tabbatar da ubuwa wane ne uba abu ne wanda Allah shi yake sawa to Allah ya kora wannan bai sanya abinda hukuncin jahiliya ya sanya a matsayin wannan zai kawo haka ba saboda haka hukunci na jahiliya da hukuncin da mutane suke ba zai canza hakikanin abinda Allah ya tsara halittarsa ba na cewa wannan shine wannan shine uba wannan ita ce uwa wannan shine ɗa. saboda haka dan kacewa na ɗanka ne ba zai zamanto ɗanka ba a wajen Allah Allah ta'ala ya ce zalikum qaulukum bi afwahikum wannan maganar ku ce zancen ku ne kawai da bakunan ku wato kuna faɗan sa ne da baki amma ba hukunci bane wato abinda mutum zai faɗa ya shata ya faɗa wannan ba zai mayar da shi haƙiƙa ba haƙiƙa shine abin da yake Allah ya faɗe shi hakika shine abin da Allah ya faɗe shi shi yasa sai yace zalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqq Allah kuwa shi faɗan gaskiya yake yi duk abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa gaskiya ne kuma tabbatar da hukunci ne wa huwa yahdi sabil kuma shi yake shiryarwa zuwa ga tafarki a cikin wannan akwai isharar cewa abinda hukunce hukuncen jahiliya da suka zo da shi bayan kasancewar su ƙarya ne ba sa shiryarwa ya zuwa ga tafarki hukunce-hukuncen jahiliya ba sa shiryarwa ya zuwa ga hukunci jahiliyar da wannan ya hada har jahiliyar yanzu jahiliyar yanzu ba ta shiryarwa ya zuwa ga hukunci ba ta shiryarwa ya zuwa ga tafarki jahiliyar yanzu ba ta shiryarwa ya zuwa ga hukunci domin jahiliyar yanzu daga cikin abin da ta tsara shine namiji ya auri namiji mace ta auri mace kuma kar a kyamaci wanda yake yin wannan kuma a cikin abin da suka faɗa a jahiliya na taɓa nuna muku wani hoto da na gani a birnin oslo garin norway a cikin irin allo ɗin nan ne na talla ƙato suka rubuta cewa dabbobi su ne ƙuduwa da mutane ya kamata su koyi da su dabbobi su ne ƙuduwa su ne role models su ne ƙuduwa su ne wato wanda ya cancanci a koyi da su ga mutane balhum adal to wai an ce dabbobi su ne ma ya kamata su zamanto limaman mutane jagororin mutane to ka gani shi yasa Allah sai ya ce wa huwa yahdi sabil Allah shine yake shiryewa ya zo ga tafarki inda ba dan Allah ya shirye mu ba da mu ma haka zamu zama da ba dan shiryar Allah ba da yanzu mu ma haka zamu zamanto muna tutiya da abinda America da kasashen turai suke kira na a bama mutane yanci wanda suka ratse daga ɗabi'ar mutane su koma ya zuwa ga wannan ɗabi'ar Allah bai sanya namiji ya zamanto yana sha'awar namiji ba kamar yadda Allah bai sanya mace ta zamanto shar tana sha'awar mace ba shaidan shi yake sanya su su haka wannan duk yana daga zaka iya ƙara dukkan abubuwan da jahiliya suke yi wanda yake saɓanin hukuncin Allah wanda zaka rusa shi da wannan magana ta Allah والله ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل wannan zancen ku ne da bakunan ku Allah ku shine yake faɗan gaskiya kuma yake shiryarwa ya zuwa ga tafarkin daidai wannan ayar ta yi ishara ne ya zuwa ga ɗaya daga cikin abin da surar ta kunsa na kissar na bayyana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda daga cikin alakar wannan matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tsare martabarsa daga wato suka da da yahudawa da munafikai suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da Allah ya sanya shi ya auri ya aurar da Zainab bintu Jahash gare shi saboda Zainab bintu Jahash Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da ita ga Zaid ibn Haritha auren bai yiwu ba ya sake ta sai Allah maɗaukakin sarki ya ce zawajina ka ha muka auren maka ita shi yasa take tutiya take ce masahabbai ku iyayenku ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam ku iyayenku ne suka aurar da ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ku Allah ne daga saman al'arshi ya aurar da ni gare shi ba wanda take da wannan sai ita to amma dodo akai wannan sai aka rinka sukar annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri yar dan rukonsa ‘yar ɗansa da yake cewa da ake ce masa zaid ibn muhammad shi zaid ibn haritha daga ƙabilan kalb ibn murra ne na yaman ya je wajen dangin uwarsa a can ƙabilar tsayi kusa da ƙasar sham sai irin ‘yan hari mahaya suka kawo hari sai suka kama shi yana ɗan saurayi a cikin ribatattun yaƙi lokacin aikin hajji sai aka zo da shi kasuwar ukab a cikin bayi da ake sayarwa sai hakim ibn hizam ibn huwailid ɗan ɗan uwan hadija hizam ibn huwailid ɗan uwan hadija ne bintu huwailid mata annab sallallahu alaihi wasallam sai ya sai zaid ibn haritha ga hadija saboda haka zaid ibn haritha bawan hadija ne sai ta bama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ta ba ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi mahaifinsa da baffansa suna ta yawo suna ta fafutukan nemansa da waƙoƙi waɗanda malaman tarihi sun ruwaito wanda uban yake ta yi yana cewa ko da rabon zai gan shi ko kuwa rabuwa ta riga ta tabbata suka zo makka sai aka ce musu ayyana makka kuma wani bawan Allah mutumin kirki shine ubangidansa sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mun suka taho da kuɗi suka ce mun zo da kuɗi ga ɗan ga wannan zaidu ɗanmu ne abinda duk kake so mu baka za mu baka domin mu tafi da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu gashi nan ku tambaye shi idan ya zaɓe ku in ya zaɓe ku cewa ku yake so ba na buƙatar ko kobo ku ɗauke shi ku tafi da shi ɗan ku ne idan ku ya zaɓe ni to ni ba mai barin wanda ya zaɓe ni ba ne komai yawan abin duniya da za a bani sai aka tambayi zai ga wannan mahaifinka ne ka san waɗannan ya ce eh wannan mahaifina ne wannan baffana ne ɗan uwan mahaifina ya ce to tsakaninsu da niwa za ka zaɓa sai ce ba zan fifita wani ba a kanka ya ce musu ban taɓa gan na ga wani alheri tare da wannan mutumin wanda ban gan shi wajen wani ɗan adam ba to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni kuwa ba zan bayar da shi gare ku ba tunda ya zaɓi zama tare da ni da duk abin da kome kuka kawo mu sai ya tafi da shi filin ka'aba ya ce ya ku jama'ar ƙurayshawa zaidu ibnu haritha ɗana ne zan ci gadonsa zai ci gadona wannan tun kafin musulunci ne a lokacin tun kafin musulunci a bisa yadda tsarin jahiliya yake a bisa yadda tsarin jahiliya yake shi yana ɗaya daga cikin wanda aka yi musu tabanni annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar da shi ɗansa da iyinsa to daga nan ake ce masa zaid ibn muhammad daga nan ake ce masa zaid ibn muhammad har sai da tukuna wannan ayar ta sauka kamar wanda zamu karanta ud'uhum li abaihim ku kira su da ku danganta su ya zuwa ga iyayensu wanda suka haife su sannan kamar yadda ya zo a cikin bukhari abdullahi ibn umar ya ce mun kasance muna ce ma zaid ibn haritha zaid ibn muhammad har sai da wannan ayat ta sauka ud'uhum li aba'ihim to shine a ya zamanto aka daina ce masa zaid ibn muhammad ake ce masa zaid ibn haritha kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa anta akuna wa maulana kai dan uwanmu ne kuma majibincinmu wanda muke jibintarsa lokacin da aka je umratul qadiyya aka samu yar hamza umama bintu hamza sai ta biyo annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita sai ta biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana ce tana kiransa sai sayyidina ali ya dauke ta ya ce ma fatima ga ta nan 'yar baffanki ce ki rike ta sai jafar sai zo ya ce a'a shi ne a haƙo da kanta saboda uwarta asma'u bintu umais 'yar uwar uwar ita umama ce ya ce tun da uwarta tana gidana wato 'yar uwar uwarta ni ya cancanta in rike ta shi kuma zaid sai ya ce a'a ai shi hamza dan uwana ne ni da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada yan uwantakar musulunci da aka yi hijira saboda haka yace shine a hakko da ita kun ga duk su su uku kowa da dangantakar sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hukunci ga Jafar yace Jafar dauke ta innal khalata bi manzilati al-um yar uwar uwa matsayin uwa cike da ita daga nan ne malamai suka dauki cewa idan reno haƙin reno ya faɗi daga uwa zai koma ya zuwa ga yar uwarta sai ya danka ta ya zuwa ga Ja'far to sai ya faɗi maganganu wanda ya faranta musu da yake dukkaninsu fifitattun sahabbai ne sayyidina Ali yace anta minni wa ana minka kai daga gare ni nake kuma kai ni daga gare ka ni daga gare ka nake kai daga gare ni kake wato a wajen yan uwantaka da surkunta da da da da gaggawar shiga addinin musulunci tunda tunda ya riga su in banda zaid ya ce maha ja'afar an ta ashbahata halki wa kuluki kai kayi kama da ni a halittata da kuma a ɗabi'ata to shine nan aka ambaci waɗanda suke kama da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin halittarsu daga ciki har da ja'afar da 'ya'yansa abdullahi da aun dukkaninsu ana cewa sun yi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina al-hasan hasan ibn ali shi ma yana daga cikin wanda suke kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma nan kaga nassi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Jafar kai kama da ni a ɗabi'ata da halina wannan manqaba ce ta Jafar sannan yace ma Zaid anta akuna wa maulana آه، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم yace anta akhuna wa maulana yanda qur'ani yazo kai dan uwanmu ne kuma majibincin mu to sai Allah ta'ala yace ud'uuhum li abaihim ku kira su kuna masu danganta su ya zuwa ga iyayensu mahaifa huwa aqsatu indallah wannan shine adalci a wajen Allah maganar wannan magana ita ce adalci a wajen Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum idan ba ku san su wane ne iyayensu mahaifa ba to fa ikhwanukum fi dini wa mawalikum to ƴan uwanku ne saboda addini saboda alaka ta addini wa mawalikum kuma majibuntanku ne wato mataimakonku wanda kuka kulla alakar dangantaka alwala'u da ake nufi a nan ba alwala'u ba jibintar ni'imar 'yantarwa ba a'a wato jibinta ta alakar da aka yi bisa wato aminci aminci da yarjejeniya irin yadda aka yi alaka tsakanin muhajiruna wal ansar farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kullata 'yan uwantaka wanda wannan 'yan uwantakar ta zamanto mai ɗorewa har ana yin gado saboda ita to an shafe ta kamar yadda za mu gani a ayar da za ta zo nan gaba amma nan allah maɗaukakin sarki ya ce ku kira su da sunayen iyayensu maza wannan iyayensu mahaifa ya ce huwa aqsatu inda allah wannan shine adalci nan ya zo da sigar af'alu tafdil wanda a zahiri za a ce shine mafi adalci to in kaga aka ce abu mafi adalci akwai abu wanda yake koma bayansa kenan a cikin adalci to shi ko aikin Allah babu wani wanda za a ce akwai wanda yake koma bayansa wajen adalci domin abin da yake koma baya wajen adalci ya zama to zalunci kenan Allah ba a sifanta shi da cewa shine wato abin da yayi shi yafi adalci tamkar wato kenan akwai wani abu wanda zai yi wanda ba shine yafi adalci ba wanda yake kuma ba zai yi ba shi yasa ake sifanta shi afalu tafdil ana daukanta anan a babun wato karfafawa ne ai Allah shine mai adalci mai isa matuƙa wajen adalci wannan yin haka shine adalci da kuma isa matuƙa wajen adalci wato ma'ana a cikin duk abinda zaka faɗa hatta maganar baki ya zamanto karkai ƙarya a cikinta ka tabbatar da cewa abinda zaka faɗa adalci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kakaci yana wato a a yana kakaci wajen zance magana wanda take za a ji ta raha barkwanci kamar yadda hausawa suke faɗa amma baya faɗan wani abu wanda yake ba gaskiya ba ba zai taɓa faɗan ƙarya ba kamar matar da ta zo ta ce za ta shiga aljanna sai ce a'a ai aljanna tsofaffi ba sa shiga cikinta ya ce mata aljanna tsofaffi ba sa shiga cikinta sai ta koma ta ɗauka cewa ita ba za ta shiga aljanna ba kenan hankalinta ya tashi sai ce a kira ta da ya kira ta sai ce a yana nufin duk wanda zai shiga aljanna zai shiga aljanna da siffar wato gwarzantarsa da siffar samartakarsa ne abinda ake nufi kenan ba wai za ta shiga a matsayinta na tsohuwa ba domin babu tsoho da zai shiga aljanna kaga ai barkwanci yayi mata amma kuma abin da ya faɗa gaskiya ne babu ƙarya duk abin da zai faɗa gaskiya ne to haka ake son maganar da duk za a yi ya zamanto shine adalci a wajen Allah sannan sai Allah ta'ala ya ce walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi babu laifi a gare ku a cikin abin da kuka kuskure a cikin abin da kuka aikata shi wato shine ku kira mutum da ba da sunan mahaifinsa ba ku ce wani dan wani a bisa kuskure walakin ma ta'ammadar qulubukum amma akwai laifi a cikin abin da kuka ganganta shi da zukatanku wato kuka kudirce shi da zukatanku kuka ce wani dan wani kuna nufin a tabbatar masa da wannan hukuncin wa kana Allahu ghafurur rahima kuma lalle Allah bai gushe ba me yawan gafara ga waɗanda suka yi kuskure din mai jin kai gare su wato yana karban tuban waɗanda suka tuba wannan ya nuna kan cewar mutum ya ganganta cewa wane ɗana ne yana nufin tabbatar da hukunci akan cewa ɗansa ne hakikatan abubuwan da suka shafi alaƙar wato uba da ɗa ta tabbata gare shi wajen gado da haramci da kuma sauran abubuwa na haƙoƙin uba akan ɗa da haƙoƙin ɗa akan uba idan mutum ya faɗi wannan da gangan to wannan ya yi laifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man idda'a ila ila ghairi abihi wa huwa ya'lam fal jannatu alaihi haram duk wanda ya ya danganta kansa ya zuwa ga wani mahaifinsa alhali yana sane to aljanna ta haramta a gare shi aljanna ta haramta a gare shi to wannan shine a mutum wanda yayi da gangan amma wanda yayi ba da gangan ba ko kuma wanda yayi ta hanyar magana ta mulatsafa kamar kace ya abuya babana kamar kace baban kace ma wani mutum babana kana faɗa ne kawai ba da nufin kan cewar ai babanka ne na hakika ba a ci ka kulla a cikin zuciyarka wannan babu laifi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a hadisin Ibn Abbas ya ce ma ‘ya'yan Abdulmuttalib wanda suke ‘ya'yan babbanninsa ne, ya ce musu ‘ya'yansa lokacin da za su toho daga Arafa, kamar yadda Ibn Abbas ya ce, ƙaddama na Ugailimata bani Abdulmuttalib min Arafa, wa ƙala lana, fadaraba afhazana wa ƙala lana, ubainiya latar mu hatta tatlo ashams. Ya ce, mu wato ‘ya'yan jikokin abdulmuttalib manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya gabatar da mu muka taho tun da wuri daga arafa ya ce mana ya ku ‘ya'yana kada ku yi jifa har sai rana ta hudu bayan kuma a cikinsu akwai waɗanda suke ba ‘ya'yansa ba ne ‘ya'yan baffanninsa ne kamar abdullahi bin abbas ƙaninsa ne domin ɗan baffansa ne ɗan abbas ne amma sai ya ce ubainiya jam'in wato a wato abna'i tasgirin abna'i ubayniya la tarmu hatta tatlu ash-shams haka zalika a cikin tirmidhi hadisai daban-daban kowanne daga cikin su dai yana da rauni amma aka hada su shahid ne bil ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Anas ibn Malik ya ce masa ya bunayya ya bunayya in istata'ata an tusbiha aw tumsi wa laysa fi qalbika ghishun ala ahadin min al-muslimin faf'al yace ya kai dana ya kira Anas ɗansa to kaga dan da yake nufi anan ba yana nufin wato bunuwa ta shari'a wadda Allah ya hana ba wannan yana nufin abu ne wanda yake ya gudana akan harshe to wannan babu laifi wannan babu laifi amma abinda aka hana wato dangantakar tabbatar da dangantaka ka ce wani ɗana ne zan ci gadonsa zai ci gadona ko kuma mutum ya ce wani ubana ne ni kamar ɗansa ne zan ci gadonsa zai ci gadona ni da ‘ya'yansa dukkaninsu dukkaninmu wato ‘ya'ya ne to wannan shi ne Allah maɗaukakin sarki ya hana ya ce ya ce zalikun ƙaunukun bi afwahikun wannan magana ku ce da bakunanku to sannan Allah ta'ala ya ce
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهم الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا Allah ya ce annabi yau aulabil mu'minina min anfusihim annabi shine ya fi cancanta da mumine a bisa kawukansu wa azwajuhu ummahatuhum matan matansa kuma matansa sallallahu alaihi wasallam ummahatuhum iyayensu ne ma iyayensu ne wato waɗanda iyayensu ne mahaifa wa ulul arham wato ma'abuta dangantaka ma'abuta zumunci kuwa ba'abuhum aula bi ba'd shashin su sune mafiya cancantar cancantar sashi fi kitabillah a cikin littafin Allah shine a cikin hukuncin Allah da ya tabbata a cikin alkur'ani kuma wanda yake tabbatacce a cikin lauhul mahfud su ne suka fi cancanta da juna minal mu'minina wal muhajirin daga muminai waɗanda suke alaƙarsu ta 'yan uwantakar imani ce da kuma su ne suka fi cancanta bisa 'yan uwansu wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina illa an taf'alu ila auliya'ikum ma'rufa sai dai idan kun aikata wani aiki na gari kyakkyawan aiki ya zuwa ga majibinta lamurranku na wani aiki na ihsani kana zalika fil kitabi mastura wannan abu ne wanda yake rubutacce ai ambatacce tabbatacce fil kitabi a cikin alqur'ani kuma a cikin allahul mahfuz to wannan shi ma kun ga bayani ne na matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake sukansa akan auren matar zaid da cewar to shi fa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta ga muminai akan kawukansu wato cancanta aula daga alwaliyu ne shine alqurb kusanci wato kusancin annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar nasara da soyayya da tausayawa da sanin maslaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kusanci gare ka bisa kai kanka ya fi kanka kusanci ga kanka ya fi ka san kanka da kanka ya fi ka sanin maslahar kanka da kanka ya fi ka haƙƙin kanka da kanka shi yasa sayyidina umar da ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah anta ahabbu ilayya min kulli shay illa nafsi allati bayna jambayya ya ce ya rasulallah ka fi soyuwa gare ni bisa komai sai dai raina da ke cikin kirjina sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya umar a'a hatta akuna ahabba ilayka min nafsik har sai na fi soyuwa gare ka bisa ranka sai ce al'ana ya rasulallah wallahi la'anta ahabbu ilayya min kulli shay hatta la'anta ahabbu ilayya min nafsi lallai to kai yanzu a rasu ya rasulallah ka fi soyuwa a gare ni bisa raina sai ce al'ana ya umar to yanzu ya umar wato yanzu imani ya tabbata ya cika saboda annab sallallahu alaihi wasallam saboda kamalan nasiharsa ya fi ka san kanka da kanka ya fi ka sanin maslahar kanka kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira da hadisin jabir a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misali na da ku kamar misalin mutumin da ya kunna wuta ne sai gina da malam buɗa mana littafi ƙwari suka zo suna so su fada cikin wannan wutar shi kuma yana kore su saboda kar su fada su kone yace inni mumsikum bi hujazikum ni ina rike da maɗaurin kwarjallanku ka san ko 'yan sanda an za su kama mutum ina suke kama ba ƙugunsu ba haka ba inda za ka je to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata ya ce haka nake rike da ku ba inda za ku kuce wa innakum tafalituna minni amma kuna kokarin fusgewa daga gare ni ku fada cikin wuta to bai mu cancanta bisa mu ba wutar da muke gani wadda wuta ce shi ya san ba wuta ba ce mu ƙoƙarin afkawa muke cikinta shi kuma kamo mu yake ya fi mu sanin maslahar kanmu shi sa duk inda za mu halaka sai ya kamo mu ya isa matuƙa wajen hana mu ba kawai da umarni ba da dukkan hanyar da zai janyo mu da addu'a yana ummati Allahumma ummati ummati al'ummata al'ummata yace babu wani alkhairi da na san zai kai ku ya zuwa ga rahamar Allah face na bayyana mu babu wani sharri da na san cewar zai sa kai ku ya zuwa ga halaka face na na horar da ku na gargade ku ya zuwa ga gare shi to shi yasa Allah ta'ala da kansa yayin wannan shaida wannan fadan hakika ne kuma hukunci ne wato annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta muminai da kawo kansu wannan haka Allah ya tsara haka Allah ya hukunta shi cewa hakikatan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba magana ce ta cika baki ba ba magana ce ta yabo domin ai yabo ba kamar maganganun mawaka magana ce ta Allah ta bayyana gaskiya wallahu yaqulul haqq Allah yana faɗin magana ta gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi muminai cancantar ya fi cancantar muminai da kansu sannan kuma hukunci ne wato muminai ku sanya annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta da ku kawukanku saboda haka ku kaddamar da abin da da al'amarinsa a bisa al'amarinku ku kaddamar da da'arsa a bisa da'arku kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما na rantse da ubangijinka ba za su yi imani ba har sai sun hukunta ka a cikin abin da ya wakana a tsakankaninsu sannan ba samu wani kunci ba akan hukuncinka da abin da ka hukunta da shi suka miƙa wuya miƙa wuya kuma sai Allah ta'ala kamar yadda zai zo a cikin wannan surar zai zo insha Allah wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an ya kuna lahumul khiyaratu min amrihim baya kasancewa baya zamantowa ba haƙƙi bane ga wani mumini ko mumina idan Allah da manzansa suka yi hukunci akan al'amari ya zamanto yana da suna da zabi akan abin da Allah ya hukunta a ya zamanto suna da wani zabi a cikin al'amarinsu sai dai kawai su sallama to haka Allah madaukakin sarki wannan shine umarnin saboda haka aya ce da tabbatar da haƙiƙa kuma ta tabbatar da umarni shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga a farkon musulunci idan mutum ya mutu in aka kawo shi za a yi masa sallah sai ce ya bar bashi in aka ce eh ya bar wanda zai biya ya bar biyan bashin in aka ce ya bar biyan bashin to sai ya tsaya yi sallah sai ya masa sallah in ko ya ce in aka ce yana da bashi ya tambaya ya bar biyan bashi ko wanda zai biya bayansa in aka ce a'a babu sai ce to sallu ala sahibukum ku ma dan uwanku sallah baya sallah akan wanda yake da bashi sai dai idan an samu wani ya dauki bashi kamar yadda ya faru da Abu Qatada da aka zo za a yi sallah sai Abu Qatada ya ce ya rasul aka ce yana da bashi aka ce eh yana da bashin dirhami uku yana da bashin dirhami uku a wata riwayar aka ce yana da bashin waɗansu da rahim sai abu abu kata da ya ce bashin yana kaina ya rasulullah sai ce to zai masa sallah da ku cewa yi sallu ala sahibukum sai abu kata da ya fito ya ce ya rasulullah bashin yana kaina to sai ya wuce gaba ya masa sallah to sai tukuna a daga baya da Allah ya buɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗa kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari abu huraira daga hadisin abi huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min mu'minin illa wa ana aulan nasi bihi fi dunya wal akhirah babu wani mumini face ni ne nafi cancanta da shi a duniya da lahira iqra'u in shi'tum ku karanta wannan ayar in kun so annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim ya karanta wannan aya yace fa ayyuma mu'min duk wani mumini taraka malan da ya bar dukiya faliyarifuhu asabatuhu man kanu asibansa danginsa na uba su ci gadansa ko su wane ne waman taraka malan waman fa in taraka dainan aw daya'an falyatini wa ana maula in ko ya bar bashi ko ya bar iyali to zartatu babu mai kula da su to falyatini yazo min fa ana maulahu ni ne majibincin sa to daga wannan ne malamai waɗansu malamai suka ɗauki ƙa'idar cewar idan mutum ya mutu yana da bashi in mutum ya mutu yana da bashi to daga bai sai faƙiri ne babu biyan bashin to a biya masa bashin daga baitul mal kamar yadda annab sallallahu alaihi wasallam yake to yanzu da babu baitul mal fa na'am waliyul amr na'am sai a je wajen waliyul amr majibincin lamari wajibincin lamari sai a je wajen sarki saboda aka musamman sarakunan musulunci sarakunan musulunci nauyin da yake kansu ba da yawa ba kawai faɗan ganin wata bane hatta irin wannan duk zasu to wataƙila za su ce babu baitul mal a wajensu babu baitul mal a wajensu suna da fuska suna da fuska a wajen gwamnati sai su ce gashi ai ma waɗannan bayan Allah ne ai musu gata domin mu sarakunan musulunci muna yin abin da mu ne magadan annabawa da mun al'umara wal ulama mu ne za mu tsaya a maimakon abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tunda ya ce wa man taraka dainan aw daya'an fa ilayya wa alayya wanda ya bar dukiya wanda ya bar bashi ko kuma ya bar iyali babu mai kula da su to wannan al'amari a waje na yake kuma a kaina yake saboda haka akan su yake sai a je wajen su saboda haka masu yawo da takarda ta neman biyan bashi mm, su fara zuwa wajen wajen sarakuna Eh, su fara zuwa wajen sarakuna su gani su kuma sarakuna tunda babu baitul mal sai su wuce musu gaba wajen hukuma don a taimaka bayan an tantance to sai a samu a biya to kuma daga wannan nema ya sa shahidi ne ga mazhabar malik duk da sauran malamai sun saba masa cewa wanda ya mutu ya bar bashi za a iya biyansa za a iya za a iya bashi za a iya biya masa bashi daga zakka ba sai rayayye za a ba ba ka san su sauran mazahib mazhabar hanafiya a sun ce wanda ya mutu ba shi da haƙƙi a zakka tunda Allah ta'ala cewa inna masadaqatu lil fuqara'i to shi yanzu ba fakiri bane ba a sifanta shi da mallaka wanda ya mutu zaka bashi kyauta ba zai iya mallakar kyauta ba to amma ai Allah ta'ala cewa a inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغارمين تو والغارم والغارمين تو نن za a ce lilgharimin ne ko kuwa wafil gharimin in ka ce wafil gharimin da kuma a haƙƙin waɗanda ake biyan su bashi to sai zaman to ko sun mutu za a iya biya musu bashi amma in ka ce lilgharimina ga waɗanda yake ake bin su ga waɗanda suke masu bashi a kansu zai zaman to rayayyun masu bashi kamar yadda Hanafiya da shafi'iya da hanabila suka ce maliku rahmatullahi alaihi ya ce za a iya wanda ya mutu da bashi a kansa za a iya bashi zakka da za ta biya bashin nasa sai a biya masa bashinsa daga zakka to wannan ya kunga ya nuna matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna na farko dai cewar yana da haƙƙin ɗa'a wato mutlaka ba tare da wani ƙaidi ba duk abin da ya faɗa a bishi kuma yana da haƙƙin muhabba soyayya mutlaka soyayya gaba da ta kowa kamar yadda ya zo a hadisin anas la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in ɗayan ku imaninsa ba zai cika ba sai na fi soyuwa a gare shi bisa mahaifinsa da ɗansa da mutane gabaki ɗaya in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan babu zancen wani kowa ne ne shi babu zancen wani kowa ne ne shi duk wanda ya fifita son wani da sunan wali ko shehi ko wani abu a bisa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zindiki wannan zindiki ne ya yi zindikanci babu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma inda gaske ne shi wanda ake cewa wali ne inda gaske ne waliyin ne kafin ya nuna kansa ga mabiyan nasa sai ya nuna musu annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun san annabi daga san annabi ne sallallahu alaihi wasallam za su so shi don sun san masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma wanda ya fita daga soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam me yake da shi da har za a zo a so shi har a fifita shi akan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dai yana daga cikin hanyoyin kafirci da ake kokarin yadawa yanzu a cikin wannan al'umma ta mu Allah ya kiyashe mu to sannan Allah ta'ala ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matansa kuma iyayensu ne na mata iyayensu ne mata ma'ana a cikin muharramiya muharramansu ne bi ma'ana sun haramtu a gare su ba za su aure su ba har abada da kuma al-ihtiram da darajtawa wal ikram da girmamawa wat tawqir da jin nauyi wal i'zam da daukakawa matansa haka matansa suke amma ba za a yi halwa da su ba ba za a yi halwa da su ba saboda Allah ya ce wai za su altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab in za ku tambaye su wani abu ku tambaye su ta bayan hijabi saboda haka ba za a kadaita da su ba kamar yadda mutum zai kadaita da mahaifiyarsa amma matansa suna da alfarma irin ta alfarmar mahaifiya shi yasa wani daga cikin tabi'ai da ya ce ma sayyidatuna Aisha ya ummul mu'minin ina da tambaya amma ina jin kunya ya ce duk abin ta ce masa duk abin da za ka iya tambayar mahaifiyarka ka tambaye ni saboda wannan matsayi da suke da shi to matansa da ake nufi matansa da ya aure su ya tare da su amma matar da ya aure ta ya sake ta bai tare da ita ba ita ba ta cikin ummahatul mu'mini ba ta cikin ummahatul mu'mini kamar yadda ya faru da bintul aljauniya asma asma aljauniya wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta daga daga kabilar kinda ya aure ta amma bata ta bai tare da ita ba ya sake ta kuma aka samu wani ya aure ta sayyidina Umar ya soye masa ukuba sai ta ce ta yaya za a yi ni da ba a sanya min hijabi ba zaka hana ni aure saboda haka sayyidina Umar ya kyale ta saboda haka matansa sune matansa da ya aure su ya ya aure su ya bar su bayansa sune su su tara din nan da kuma ma duk wata wadda yake ya aure ta ya tare da ita ya sake ta amma in bai tare da ita ba ya sake ta to ba ta da wannan alfarma to matan annab sallallahu alaihi wasallam matsayinsu kenan to sannan sai Allah ta'ala ya ce wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah wato ƴan uwa na jini na dangi sashen su wato su ne suka fi cancanta da sashe bisa wato muminai a cikin littafin Allah bisa muminai wanda suke alakar ‘yan uwantakar imani ce kawai da kuma alaka ta hijira wato ma'ana kamar yadda annab sallallahu alaihi wasallam matansa suke iyayen muminai to su kuma muminai a tsakankaninsu ‘yan uwan juna ne to amma ‘yan uwantakar da ba ta wajarta haƙoƙi na ‘yan uwantaka irin ta jini jisa sai aka togace ‘yan uwa na zumunci su suka fi cancanta da juna saboda haka gado ba zai tabbata ba bisa uwantakan musulunci kamar yadda yake a farkon musulunci a farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa uwantaka tsakanin sahabbai waɗansu tsakanin muhajirai da muhajirai kamar zaid ibn haritha da hamza ibn abdul muttalib kuma tsakanin muhajirin da al'ansar kamar yadda abdurrahman ibn auf da sa'ad ibn rabi'a kowanne kamar abu darda da salmanul farisi to wannan yan uwantakar daga farkon musulunci har gado ake bisa ita idan dan uwa ya rasu daga cikin magadansa wanda aka hada shi yan uwantaka da shi a farkon addini shi ma zai ci gado to har sai da tukuna ayoyin gado suka sauka a suratul nisa للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كباهر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون kaga shine ya bayyana cewar ga kowa mun sanya majibinta daga cikin abin da iyaye suka bari da kuma dangi to wannan sai ya keɓance gado da dangi ya keɓance gado da dangi shine wannan ayar ta yi ishara gare su kan cewa su suka fi cancanta su gado bisa muminai da kuma muhajirai illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa sai dai in kun aikata ihsani ya zuwa ga waɗanda kuka al'amarin ku ya jibin kuka jibince su kuka zamanto ƴan uwanku ne bisa addini kuke da alaka ta kusanci babu laifi ku yi musu wasiya babu laifi ku sanya su su zamanto wanda za su ci wakafi ko da kuwa ma ba musulmi ba ne musulmi wanda yake ba musulmi ba ba zai ci gadon musulmi ba musulmi ba zai ci gadon wanda yake ba musulmi ba amma illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kamar yadda ibnu kathir ya ishara gare shi za a iya wato idan akwai wata alaka tsakanin mutum da wani wanda yake ba musulmi ba kamar 'yan uwa waɗanda suke ba musulmi ba to za a iya yin wasiya a gare su tunda ba za su yi gado ba za a iya rubuci ne wannan ayat ta ishara gare shi illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa sai dai idan kun aikata ihsani ya zuwa ga majibuntanku to shi wannan baya daga cikin gado amma gado Allah ya riga ya gama da shi ba a cin gado sai da abinda Allah madaukakin sarki ya farlanta shine daga dawil furud ko daga asibci ko ta hanyar wato farali ko ta hanyar asibci to sai dai ma'rufi ya zuwa ga majibinta lamari wannan babu laifi za a yi Allah ta'ala ya ce kana zalika fil kitabi mastura wannan abu ne wanda yake rubutacce a cikin littafin Allah alkitab anan ana nufin alqur'ani waɗansu kuma daga cikin magabata sun fassara shi da cewa a cikin lauhul mahfuz domin abinda da yake a cikin lauhul mahfuz shine tabbatacce alqur'ani zai zo da hukunci daga baya a shafe wannan hukuncin saboda abin da ke cikin lauhul mahfuz shine tabbatacce sai wahayi ya sauka ya shafa hukuncin da na farko da alkur'ani ya zo da shi ya zamanto wanda alkur'ani ya zo da shi daga farko ya zamanto mansuhi wanda kuma ya zo daga ƙarshe wanda yake shine tabbatacce a cikin lauhul mahfuz ya zamanto shine mai shafewar hukunci hukuncin shine annasikh to Allah ta'ala yace wannan rubutacce ne a cikin littafi a cikin faɗin wannan akwai tabbatar da yaƙinin kan cewa al'amarin Allah wato tsararre ne tsararre ne hatta dukkan wani abu na hukunci Allah ya riga ya rubuta shi Allah ya rubuta shi ba abu ne wanda ake yi da ka ba shi yasa shari'a wanda suke cewa shari'ar musulunci ba shari'a bace irin ta zamani saboda ba rubutacciya bace wannan maganar da suke faɗa ba ta da asasi gashi Allah yana faɗan hukuncinsa cewa kana zalika fil kitabi mastura wannan rubutacce ne a cikin littafin Allah sai dai rubutawar bai hada dukkan kowane hukunci ba amma kowane hukunci da kake so ko da ba rubutacce yake ba a cikin alkur'ani to asalinsa rubutacce ne ko da ba ka gan shi nassan ba to za ka gan shi istinbatan da ƙwaƙulo hukunci da zaro hukunci saboda asalinsa yana cikin alkur'ani shi za ka ga dukkan ijtihadin malamai suna gina shi akan alkur'ani ne da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma cewarsa da yayi a cikin littafi ishara ne ga cewar abin da ke cikin sunna tana cikin alkur'ani hatta ma abin da yake hukuncinsa mustaƙilli ne alkur'ani bai zo da shi ba sunna ita ce ta yi istiklali da shi shi ma yana cikin alkur'ani tun da shi alkur'ani shi ne ya ce wa ma'ata kuma rasulu fahuzuhu abinda duk manzo ya baku ku karɓe shi saboda haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kamar yanda ya ce ya haramta a haɗa mace tare da gwaggwata 'yar uwar ubanta ko 'yar uwar mahaifiyarta a haɗa su a cikin aure bayan abin da za a fahimta a zahirin alkur'ani Allah ya halatta dukkan sauran mata banda waɗannan goma sha hudu da ya ambata to wannan sabon hukunci ne da alkur'ani ya zo da hadisi ya zo da shi to shi ma yana cikin alkur'ani yana cikin alkur'ani saboda Allah ya ce duk abin da manzo ya baku ku kama ku rike shi saboda haka shi ma yana cikin alkur'ani saboda haka kana zalika fil kitabi mastura ya hada abin da ke cikin alkur'ani nassan da istinbatan da abin da ke cikin sunna نسا واستنباطا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين